girmama shehu ibrahim saboda su suka nuna mana annabi mu girmama shehu tijani su suka nuna mana annabi duk wanda ya ma sanadiyar ya gana ka da annabi barka yau ko shugaban kasa ne buhari wani ya kai ka ya ganka ka manta da mutumin nan ya kanka ya gan ya kai ka ka ganshi ai za ka ce kullum ka tayi tarihi za ka ce wane ne ya hada ni da shugaban kasa to amma idan mutum ya hada ka da annabi wanda ta sanadiyar wannan Allah da za ka yi ga aljanna yi mana ai mu yi wa malaman mu addu'a ta alkhairi eh duk mutumin da ya raina farko to ƙaryen nasa ba zai yi kyau ba ku kula da wannan duk wanda ya raina farko ƙarye baya kyau eh ka kula da mutum duk mutumin da kaga ya raina iyayensa ina tabbatar ma ba yanda za a yi yayin da ya bar duniya gun ƴaƴansa ya ji daɗi kuma duk almajirin da ya raina malamin sa ba yadda za a yi yayin da ya zama malami a gun almajiransa ya ji daɗi haka lamarin yake duk mutumin da ya ma hanyar arziki ko shago ya buɗe maka ko kasuwa da kai kaurin wuya kai ma ka ce kai ma kai ne kare na yi ba to Allah ya da ƙaryen kasuwancin naka sai an jarrabe ka hausa suka ce bin na gaba bin Allah bin na gaba bin Allah eh duk wanda ya bi na gaba da shi ya girmama in dai ba saba Allah za a yi ba to fa Allah ka bi amma idan mutum ya ce zo ka saba wa Allah to la da zali makalukin fi miyaziyatul khaliq ba mu da wani abu da muke nema a duniya babu wani abu da muke nema a lahira wallahi sai kaunan annabi karan musulmi ya dinga kwanciya ba tunanin annabi a zuciyarsa kullum ka kwanta kafin barci ya dame ka ka dinga ya dauke ka dinga tuna annabi manzon Allah dalilin sa na san addini a dalilin annabi na san alwala a dalilin annabi na san taimama a dalilin annabi na san komai ka gyara zaman ka ba ga yadda mutane suke zama a dalilin annaba ne kaza ne kaza ka daina dora masa kafa a dalilin annaba ne kaza duk kana faɗa to har bar sai dauke ka Allah ba zai barka ba eh ba ba sahabbai su ba haka suke kwanciya suna tunani kuma duk wanda suke kusa da annaba mu daina zage su irin su Abubakar irin su Umaru irin su Usman su Ali idan ka rena wayannan annabin ma ka rena saboda yanzu kamar ni ne da ku muna karatun nan duk mutumin da ya nuna baya son ku baya so na ai ta karatu a bayani ma a hankali in ka duba daidai yake to jama'a bin na gaba bin Allah kuma duk wanda ya tsaya ya ce yana son annabi wallahi sai ka so al'umman annabi e duk al'umman annabi abin da ka so wa kanka sai ka so al'umman annabi duka kuma duk abin da ka ki wa kanka sai ka ki wa al'umman annabi kuma kullum ka dinga addu'a Allah ya nema wa al'umman annabi maslaha inda kaga ana tayin hankali kai addu'a Allah ya sa mu ma yadda muke zama lafiya su samu zama lafiya wa'anda suka yi cikin ha'ulayi na rayin abinci ko ba kasar ka bane in dai musulmi ne kai addu'a yadda muke ci muna ya Allah kai musu dauki abin da za su ci ya Allah ya hore ta wannan alamu ne na san annabi wanda bai ji ba bai gani ba an kama an kulle shi yana kan gaskiya kai addu'a Allah ya fito da shi ba sai ka sani ba wanda bayi mai nauyi ya hau kansa ka ce Allah ya sauke masa wanda yana cikin jahilci Allah ka da shi wanda yana da jinya Allah ya ɗauke to yin haka ga al'umman annabi shi ne son annabi in kana son annabi sai ka so iyayensa sai ka so ƴaƴansa sai ka so sahabbansa sai ka so alayensa sai ka so jama'ansa sai ka so al'umma sai ka so garinsa sai kuma ka so mahaifansa kuma duk inda annabi ya taka ka dinga ganin gurin da daraja to wannan ita ce hanya na san annabi muhammadu amma baki mutum ya ce yana son annabi to halanka ya zama irin nasa eh ai baka ga ko yara ne na zamani irin duk da ban sani ba ko dan bol ne suna in dai ana son sa sai kaga ana tafiya irin na dan bol din ai san sa ake in ba wannan mutum za ga ya dau rigansa ya sa a wuya a dole yi saboda yana son wancan haka ne ko kuma lokacin da yake son wannan mutumin in dai kana son dan bol ya ratsa ka to ana biran ka ko ba gurin zaman ka bane sai ka je gurin fira to mu mun bar wannan yanzu dan son annaba ake duk inda ake son annaba ka zo gurin in kaga muna son annaba mu da kai ko na abu na rahin fahimtar juna to ko mun ma laifi ka bar mana laifin saboda kaunar da muke wa annabi haka ake in kana son annaba kaga mutumin da kake son yana da laifi to ya ci albarkacin annabi mana to amma kai kace mutum yana son annabi kai kana son annabi ko ba ka son sa kai yayi wa laifi ba yayi wani yayi wa ba kai yayi wa ko to ya ci albarkacin annabi to yasa saboda haka duk musulmi kai da wani musulmi idan ba kwa hiri in dai yana son annabi to wannan mutumin dan Allah ka daga masa kafa ya ci albarkacin annabi in ka daga masa kafa ka sani hakika kai ma Allah zai daga ma kafa musulmi ya zama dan uwan musulmi mu dinga hiran annabi mu dinga tuna tadodin annabi da bin sunnan annabi da kula da addinin annabi komai halin mu ya zama irin na annabi to nan gaba san mu da ya tabbata in kana son mutum fa tafiya ma irin tasa kake haka ne in kana son mutum fa rigan da yasa kake sawa in kana son mutum fa murya ma irin nasa ake kwaikwayo ba ka gani in mutum yana son mawaki sai ya kwaikwayo murya mawaki to in kana son annabi ai komai naka kulliya juz'iyya ya zama na annabi mu dai muna son إنه تعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير فبسم الله مالا نعم
وأمته سارت به خير أمة لها في مقام الفرد كل مفارلا وأمته الأمم النبي سارت به به الذين لنا النبي أدليل النبي إلى لما غير أمة إذا كنت تقول أن كل ما بينا بجرد أدليل لا تفعل بمثل من يدلل don Allah ya daga kallon matar da ita mahalliya ce da gagganin ne kuɗi an ce ma wannan matar da ta kai ma ta yarda saboda yana da kuɗi ita ta rabu mai kuɗi don ita ma kamar mai kuɗin ce idan aka ce ma wani sarki ne kallon yi sosai duk wanda yake kusa da yi sarki ba ka ga idan mutum an ce ran kai ɗaya sarki ɗansa ma sai an jinjina masa a ce maina maina a ce ɗan sarki idan matar ta ce yar sama da ya haifa sai ga yana ya mairam ya mairam to haka za a kira matar in ba ya ce ce mairama mairama matar sarki ina fata kun fahimta idan mutum ya zama malami dan sama malami yar sama malama ce za ka ji an ce in mun gane sai ce ya mallam ya mallam firin malami in ba ya ce sai ka ji an ce malama menene dalili saboda babanta malami ne ta ci albarkacin babanta kun ji ai to komai naka in ka zama naka na kusa da kai sai a dangana to annabin mu ya zama mai daraja mu ma al'ummar sai muka ci wannan albarkacin muka zama masu daraja Allah mana daraja ba dan kowa ba a dalilin haka ba kuma muka fi ba addinin da mutanen su ne ne ba suke wani azumin kwana uku yake ba ya ruwa amma namu na kwana ɗaya ya bi nasu ne ya kara goma an mana albarka saboda annabi mu ne na ƙarye Allah ne kuma mu ne na farkon wanda za a tashe mu mu ne na farkon wanda za mu yi ga aljanna tare da tare da manzon Allah alahira ko mu za a fara yi wa hisabi kafin a yi wa kowa za a kira maza a yi mana a gaggauta mu bar gurin taro saboda me yasa aka yi mana haka lahira muna da shugaba a lahira muna da mai alfarma duk wanda yake da mai alfarma shi ma mai alfarman ne ba ka gani idan minista dan uwanka ne ko yayanka ko kanin kan kaji abuja yanzu nan zai baka fara takarda ta zama kuɗi kana zuwa ka yi ga ofis din wane ka fita ka yi da ce ka je ka nuna kana zuwa sai ka buga yaya ya ce ranka da mai gida ne ce a kawo takarda sai ya kira ita waya fara takarda za ka je da ita Abuja in dai kana da wani mai alfarma a sama Allah na gaya ma ka gani wannan farar wallahi sai ta zama miliyan ɗari farar takar ta juye ta juye ta juye ta yi taɓa ta canza ta zama miliyan ɗari amma asalin ta fara a cikin ta sai bakin biro amma kai ganin kan mutum yake nan daga minista ya faɗa yaro na ne me ya kamata za a yi masa ta duniya shi ne wai akwai wani kwantarar za a bayar a bayar a nan za a bada kwantarar din a nan za a sai kwantarar din sai a ce ta wata ba miliyan ɗari me dalili minista ne kake da hiya abuja to ina wanda kuma yake da annabi mu da muke da manzon Allah a lahira yi mana ai farar takardar mu farar takardar tamu ba kuɗi za ta zama ba juyewa za ta yi ta yi haske mu za mu sai ta juye ta yi haske fa ma manuta kitabu hudiye ne ne in an babu takarda a hannun dama to fa yaqulu ha an baqara'u kitabiya in ni ganan ta an yi mulakin kitabiya ko huwa fi ishatin rariya fi jannatin aliya ai ba zai za aiki sai ga aljanna ba wallahi sai dai ka ga dan alfarmar
Ah, sallallahu alaihi wasallam
ai aljanna ba za a yi hidima ta alfarmar annan waye mutum ko hotel ma ya fi karfin ka a nan garin yanzu a kai ka abuja aka ce ka kwana a hotel wallahi tallahi ka kwana sai ka yi kuka a kana wata kana kuka a nan garin wata za ka yi dubu ɗari hudu za ka za kwana ɗaya kai baka ci ba kai baka sha ba kurin kana kallon irin wannan fantin gari ya waye ma dubu ɗari hudu kana manomi jama'a in mutum ya zai ce ma dubu ɗari hudu ya biya ma kuma a baka kuɗin a ce ka bayar sai ka ga rafa ɗaya biyu uku hudu ka bayar ka kwana ta ai kwana da ya kai na jiya ne yanzu da Allah ba za ka yi kuka ba to yanzu wannan talaka ya zauna a nan to amma aljanna Allah kwana ɗaya aljanna idan za a biya biliyan bai kai ba da duk kwana ɗayan aljanna biliyan za a biya wallahi ba a biya kuɗin ba to amma dai bilis za mu shiga menene dalili saboda muna da mai gida eh, muna da babba a can muna da mai faɗa a ji muna da wanda in yace eh dole a saurara shi muna da wanda in an kalle shi za a masa alfarma muna da wanda aka yarda da yi a fada muna da wanda bai da na biyu a fada shi ne na ɗaya dole mu ci albarkacinsa wannan daraja mu yi wa Allah godiya ba da alfarman annabi ba wane mu sai ya sa kullum ka dinga yi wa annabi gode in ka ce Allah na gode ka ce annabi mun gode maka eh kai wa Allah godiya ka ce Allah ka saka annabi da alkhairi ya nema mana alfarma alfarman kuma guri guri yau muka yi sallah wallahi kafin ya je gurin Allah sai an kai gurin annabi eh da az sallan mu da azamin mu da zakan mu annabi sai ya duba idan mun yi laifi da yawa zai sa rubutu ya sa hannu ya miƙa Allah daga Allah ya ga sa hannun annabi shikenan sai dai a san yadda za a yi da takardar eh sai kuma kokarin dukun gare ta eh wayannan annabi zai ce ya ubangiji al'umma na ne gaskiya sun yi laifi eh daga an nuna takardar haka yi kenan kuma to yi kenan sai a dan ajiye ta san bai in an ajiye ta yi kenan dai sai a san yadda za a kai takarda dai an yi ta kurin tana nan kurin daga nan kuma kayi laifin tunda annabi ya sa hannu kurin za a sa ta kan wani fayil a fito da ita kuma a ce kyakkyawa a takardar ta yi mai kyau ce mummuna ce ka tura amma wala alfarmarsa sai an juye ta ta zama kyakkyawa eh sai a shafe wani laifin a canja maka in ta ji ta nemi ka bayar ma tun ha'auna an nukabir an kun sai'atihu to mu za yi wa haka dan an ce innal hasanati yuzhibuna sayi'at ai hasanati din shine Allah sallallahu alaihi wasallam mun da mu da muke da hasana innal hasanati yuzhibuna sayi'at zalika kuma zikire wannan zikiri ne mai zakirina ga irin ku wanda kuke jinjinawa Eh, mu da muke da wannan alahira zai ga Allah ya mana sauki mun shiga a fadan an fito malam ba abin da ya wannan daɗi ba dan dai hausa suka ce kun siru bi daren dan sai kuna yawo a ban ƙasa zaman da kuke a nan sai za ba ku zama hige da fice ba malam a je a ɗaure mutum malam a fil malam idan an ɗaure ka wanda yake ma shige da ficen nan wallahi tallahi a duniya yadda kake jin daɗi da Allah yadda kake jin daɗi da shi Allah ne kaɗai an kulle ka malam wata guda ba wanda ya zo kanka ya tsaya an kakara maka auka malam ba daɗin fitsari ba daɗin alwala ba daɗin tsugunne jikinka duk yana saba kamar tsohon kadangare ya ji ɗari haka za ka zama ƙarara wallahi ga guntun kashi ya buge maka ga zarnin fitsari a jikinka ga ƙwarƙwata malam mutane ko ruwan su babu yi kana jin ruwa fiya wata ɗaya za a jefa maka daga nan babu sai a kawo wani hatsi burabusko arba ba ko sai a naɗa shi ba bai dahu ba shi ko ba kunu ba ko loma biyu ko ka jefa bakin ka sai ka jira gobe ba gidan ku wani kawo ka haka yi ƙarfi ya ka nuna aka zo da kai malam kana wannan kamun dare in kai kwana uku wallahi tallahi daidai yake da kayi shekara uku a gurin a lokacin da wani zo da mota ya to ya samu da mutanen tau ta karfe kuna neka haka ba na wane dama kana na yi na zo ne mu fadda ku to yanzu ne ake ta ta muna da yake cikin ana dai muna dai shiga muna fita yanzu dai ga yi an nemi fito na kawo an kawo takardun kawaye sun faɗa na haihuwa mun kawo kuma yanzu ni ne garanto din yanzu dai alƙalin ne bai fito ba amma ga yara alƙalin za mu tattauna don abin muna so a fito da kai a kai ka kotu magana ta ƙari yanzu ya abin nan shi ba ya nan kwamishin a hudu zai zo mu ji umarnin ne ba su kaɗan saurarawa ne ana haka ƙarfe hudu na la'asar a ce to an gama kuma yanzu za mu kai ka kotu mu ga yadda za a yi da alƙali an ji an zauna da alƙali ana zuwa malam ana fito da kai daga nan sai kotu kafin a kai ka kotu shi kenan dole za a cire wannan kayan naka an zo bakin daidai gundan da ake karɓan kaya sai ɗan sanda ya ce to kwaɗo kayan wannan mutumin da zai fito da kai ya ce a baka wannan kayan ba wani- ba wanka da zarni zarni zarni domin kada ka ce shi ne zarni ba ka za a fito da kai kana wari kai kan kadai zarni ɗan kai kana zarni ma kana wari ba a san ma ka damu mutum Allah da haka za a canza ma malam wuyan ka ba haka dai kamar na bilbila wallahi ba kai zai kallon mutum haka da ake kallo ba ai sai mai lafiya yake kalla haka za ka dinga kana kirta ido da aka zo da kai a ce to alƙali ya ce ai an yi fice fice an gama wani ya gama komai saboda haka lamarin ka an wanke ka baka da laifi da hukuncin kaza ne a kanka yanzu ya zama kan nan gaba kiyaye ka ji ko yaro to baba kuma da gemun ka da kuma ka kiyaye ka ji yaro ka ce to Allah da mun kiyaye eh kar ka ƙara ganin ka a nan gidan ba ni zan ƙara a wai dai yana gaya ma dai kar a ƙara ganin ka ka dawo nan don gaskiya mun kama ba za mu barka ruwa ne ya buke gaba ana mai a kotu ya alƙali ya kuma ya ce ana cin shari'a kuma ta yi da alƙali ciki tamba ka dan gane da yi ce garka garka garka garka garka garka garka garka. dan dala ake girga a garka garka garka garka garka garka. a dan ba alƙali ya ce to ba kuma ba kuma an gara ya zo kuma eh, tattare jira ya zo yaron alƙali ya zo waye ya zo dan sandan alƙali ya zo an dinga biya ranka eh ni ba kuma abin da ya tafi shi kenan ni ba ranka ne a gama sannan a gama kana fitowa yaran dubiya na can an yi kaza an yi kaza kuma ka ana gama ake to shiga mota malam sai a bude mota ka ka fak a rage sai ya kai ka gidan gidan bayan ya kai ka ga gidan ka malam an ka an sa ka kai wanka da shaya eh kai wanka kana ka san mutumin da aka wuce da ya furta nan in ya wanka ba baya sa sa riga yi kurin ya dan yi haka yana baka fito bane ya ce to shi ya manta yana tattare wannan tunanin wala ba wanda za ka wuce abin ɗaki a ce kai ya ka ce wala manta saboda an manta wancan bala'i ko ma ka sa wandan nan nan rigan ya jike nan rabin wandan da ya da haka ya sa a ka abinci gyararre ya sa a gama kuma a cikin gidan za a kai mala ɗaya ka kai gidan iyalan yana gani baba baba kaka kaka yara suna kuka shi ma yana kuka hankalin ya kwanta ce yanzu alaji ya kan magana magana kudi ai dun mun biya mun biya tun da mun saba kana dan saye da siyarwa na haɗi ko na dawa ga kaka ya yi to ga dai dubu ɗari uku a kiyaye ka ji kar ka bari nan ga uku ɗari iya hausa sai nan masu irin ba su da iya a kiyaye a baka dubu ɗari uku inda wanda ya ma wannan billahi lazi a duniya ka manta da shi to duk wannan abin da annabi ya mana kashe dari ya ta iya annabi ga ta ga jahannan kuntum ala shafa hukuratin minan neri fa an kaza ku yi ga saura kaɗan a jefa ma jahannan manzan Allah zai zo malaiku aka ce kai a dakatar da su ya ce ni nake Allah ya ce a kai su wuta ya ce ana ce a biyar Eh, ya haka ya ce na gana da Allah a dakatar da wa'in an sama wani bakin karfe a wuyan kanan nan hannu an sa anfa nan anfa malam mutum kamar sa malaika da guduma shi dama ba yi da dangi malaika bare ka ce dan dan uwanka ba ruwansa ba yi da uwa bai da uba bare ka ce dan babanka bai ma sani malam ana cikin mutum ma duka na wuta malam ana jinsa malaikan da ya gaban ya ja ya ja ya tsaya na baya ya yi gaba ya tsaya ana duka annabi ya zai ce kai yaya ƙarfi la wuta za a kai kenan za a yi magana duk ina jibril ya ce ga nan a kunce wani a kama karfan nan a tsinka in ma kunce za a yi a kukun annabi ya ce ko ma can ka ɗaya ta yanzu mala'iku a ce ku ɗauki karfan da kuka ɗaure ni ku koma da shi ka yi shiru malam da ka tsara ba tsara kere an gama an gama hisabi annabi ya ce to shi kenan zo ka je mu je aljanna rasulullah ya ce an gama yake Eh, wannan laifin naka da kai mun ga- mun gana da Allah yanzu ka zama baka da laifi yanzu jama'a akwai ne mana haka sai dai Ah, sallallahu alaihi wa sallam
sai dai Muhammadin Rasulullah sai ya sa muke san annabi kuma idan da wanda ya sa lahira ya tare ma ya hutu Allah ya ce man zallabi yashfa'u indahu illa bi idnihi eh la yashfa'una illa liman irtare Allah ya ce ba kowa yake ce to sai wanda muka yarda da wanda aka yarda da kai shi ke annabi Muhammad to duk wannan daraja da Allah ya mana dalilin sa annabi a dalilin da muka inda ne a dalilin annabi ake ce mana alaran a dalilin annabi ake ce mana mala a dalilin annabi ake ce mana alhaji kowanne amma duk da dai mu sunan mu Muhammadu ne da kowanne ana gaya mana in ka je aikin haji ka je ka ga mahaifan annabi ka je Madina ka ga inda annabi yake a kwance to sunanka ya tayi sunanka alhaji eh saboda dalilin annabi aka ce da kai alhaji eh idan kana karanta kawai bila annari ishmawi sai a ce mu'allim mu'allim saboda kana sanar da abin da annabi ya faɗa kana karanta qur'ani kana daren zuciya ki akrama kallah alaram eh ƙari makaranti ya hauka a ce hafizu mahaddaci to dai baka sani ba ko ka sani albarkacin annabi ka samu wannan eh idan kana aiki da ilimin ka sai ka zauna baka fi mutane kowa ba ba abin da ka bi su amma mutum zai kudu mata kalli saboda girmama manzon Allah eh a dalilin karanta hadisan annabi da ayin da aka sauke annabi sai ga an kudu mata kalli an zo an fice ta gaban ka ba komai yasa ake girmama ka ba saboda annabi albarkacin annabi kai yi mana ji a alaran mana in ka je sayan kaya a kasuwa yaya wannan din ma akar maka Allah malami ne to dubu biyar ne biya dubu hudu albarkacin annabi kai ko ka sani ko baka sani ba idan an yi taron suna mutane sun zauna sai a kewaye ka eh akar maka Allah barka dai lafiya alaran ma barka dai sai ala gafuta mala da kai da ba wanda ba malam din ba duk ne ala gafuta mala din albarkacin annabi kuma sannan kowa ya ci albarka kowa sunansa musulmi almuslim da kaji an gaya maka haka to albarkacin annabi idan ka kara tsoron Allah sai ka tashi daga musulmin ka zama mumini eh daga wancan matsayin ka taki wancan matsayin duk wannan canje-canje sunan wallahi daraja mai daraja muka yi sannan ga nan addinin mu a sawwaƙe yanzu mun yi isha ko to daga mun yi yaɗin nan har asuba ba sallah da kayi ne na nafila karfe bakwai mun yi isha takwas kana hudu tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya biyu uku hudu biyar yanzu awa goma za ku hutu eh awa goma ba wani sallan farilla tsakani da ba dan alfarman annabi ba bayan isha da akwai sallah kaman goma ko sallah ashirin wanda ba kai ba kuma za ka yi gauta dole kuma sai ka yi fita da ba barci eh to Allah yake yi kenan waje annan nan makum subata waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha in gari ya waye karfe bakwai kuma ba sallah takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya biyu awa bakwai to waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha haka Allah ya faɗa wabba ne na fauka kun kuma saba an shida da sama kuma gahi saman bakwai an mana damfa kala kala waje an na sirajan wahaja Allah ya ce ga mu kwai mun sa muku alfarman annabi eh waje wa an zanna min al mu'zirati eh an sauke mana daga gizagizai ma an sajjada alfarmar Allah sallallahu alaihi wasallam kai sa amma ruwa banda albarkacin annabi ma an sajjada linukuri da bihi haban wani bata mutu wannan mutu wannan mutu wannan Allah ya ce waje na su nalfafa eh amma Allah ya ce inna yawmal fasali kana miqata a ran nan fa akwai za a tsere lokaci a ran nan to in dai ranan zai zo ranan an mata lokaci to gaskiya kafin nan mu yi tanadi san annabi ya zama jarin eh san annabi ya zama jarin Allah ya mana daraja ko ba komai ma dan adam na duniya gaba ɗaya albarkacin annabi suka yi daraja sai ga qur'ani yake karramna bani adam da haka zo kan haka ce kuntum khaira umma tukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah yake babu al'umma irin ku annabi Musa ba da za ku duba manajatul kubra kuna da shi Allah yake na al'umma mai kaza kaza mai kaza yake da ma al'umma ta wallahi ƙarshe sai da ya roƙi Allah ya zama al'umman annabi aka ce kai hakuri sai an je lahira saboda kai kayi gaba su kuma nan gaba za su dawo abin da aka yi maka yau in Allah ya ka arziki da kake ji ba wani abu ne arziki wallahi yau Allah ya kan musulmi kai al'umman annabi ai kai arziki su wayancan al'umma ba da suka gabata ba kuɗi suke nema ba annabinsu ma yana burin ya zama al'umman annabi annabinsu ma yana burin ya zama al'umman annabi to jama'a ga mu mu musulmi eh Allah ya yi mu mumune Allah ya yi mu al'umman annabi yanzu bari ka ji abin bakin cikin da Allah ya dauke mana ba mu sani ba mun yi imani da annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wajibi yanzu kaddara in an ce da kai waye annabin ka kula to baki ya kai ba da mu al'umman annabi Ibrahim ne ko annabi Musa ko annabi Isa a zuciyarka kana tunanin to akwai wani babban annabi ai da ma za a canja mana mu muna san yawwa ka san abin da za ka yi tunani na ce kai na waye ne na kan ma yayi amma an in ka duba wani babban ai za ka ce ko yanzu a tambaye ka a Nigeria za ka ce kai yaron badara ne a gwari gwari gwamna kenan wannan aka ce yaron gahi nan ganduje ne duk dai gasu gwamnoni ne wannan aka ce yaron Ibrahim Gaidani ne ai daɗi suke ji ko da aka ce wannan fa aka ce yaron shugaban ƙasa ne sai sun yi kai sha da ke kashi da ma ni ne shugaban kasar ne to mu yanzu annabin mu fa ba sai sai da Allah ya duba annabin da ba irin ka sai annabi na annabi Muhammad nan gaba fa kowa sai ya saurara fa duk duniya in ka faɗi wannan ba wani babba da za ka yi hari babu shi ko a mutane ko a aljanu ko a mala'ika eh ba canji kurin yayi annabi yayi su ma annaba sun yi to anai muhammadu in an ce yi ne ka ƙure yi mana littafin ka ba sai a ce alƙur'ani a duk littafi ba irin nan a annabi ba irin nan jama'ar manzon Allah in an ce wannan addini kake ka ce musulunci duk addini ba irin namu addini ba irin namu annabi ba irin namu littafi ba irin namu mu kuma al'umman da ba irin mu Allah ya mana wannan arziki har yau ka ce ba ka da kuɗi ba ka da lafiya ina ruwanka kai da Allah ya ma goma ta arziki yanzu a lahira ka tayi a inuwan annabi akwai sauran annaba ma ba guduwa za su yi zo inuwan annabi to mu mu tayi a inuwan manzon Allah kuma abin da nake so ka gane a duniya ka ce kai na annabi ne kai waye ubangidan ka ce ni na annabi ne duk duniya ba wanda zai gyara ma wannan maganar sai dai shedan in ka zo mutum ya gyara ma ya ce da kai na wani ne to wannan mutumin shedan ne amma idan ka ce ni na annabi ne to karankaf karkat cancan
sallallahu alaihi wasallam ya kare ya kare to mi wa Allah godiya wannan daɗi ya mana yawa ai eh to yaba kyauta tukuici shi yasa mun ga wannan mu ma mu yi wa annabi abin da zai ji daɗi mu faranta wa annabi rai mu so iyayensa da ƴaƴansa da jama'arsa dare da rani mu dinga gurnani akan sansa mu fito mu nuna shi muke so kuran ba wanda muke bukata a dalilinsa kuma duk wanda ya ga inuwar annabi muna son sa to ya za mala ya ga wa ummatu al'umma ta su tare bi khair ummati wallahi dalilin annabi ne al'umman annabi suka zama mafi alkhairin al'umma nan ne ko to ne karshen baitin yake cewa bihi karin laha fi maqamil farli kullu kullu mufarala eh yake cewa la fi maqamul farali a gare da matsayi na falala kullun dukkanin su mufarala Allah ya fifita su al'umman annabi da kuna duba duratin nasihina da mutum yayi mamaki akwai bawan Allah da ya zo mutuwa da zai mutu annabi yana kallon su zai mutu zai mutu har aka zo zare ransa da za a zare ransa dai ya buɗe baki ya rufe ɗayan ɗayan kuma da za a zare ransa haka ya kyauta ido ya buɗe sai aka tambaya annabi annabi ya murmushi aka ce ya rasulullahi da wayannan mutane da za su mutu ka tsaya kai murmushi ya ce wannan wanda ya ɗan yi motsi da bakin nan da kuke kallo yana da za a zare ransa yana so ya faɗi hailala ba zai iya ba eh har abin ya zo baki an zo za a zale ran ma kuma amma abin da ya na laifinsa a rayuwa yayi nadama amma bai faɗa fayalilan ba a dalili na aka ce to tun da yayi nadama tun da al'umma ta ce shikenan an maza gafara dan aljanna ne eh shi yasa ne murmushi ko hailalan ma bai yi ba ɗaya kuma da aka zo zale ransa ido ya bude ya kirta haka jaru zula wannan mai ce yana so ya haila nan ya kasa yana so ya faɗa bakin ya kasa laifin da ya yi dai ya yi nadama amma ya buɗe ido ya kibta saboda abin da ya dame ba zai iya motsi ba idan da ya buɗe ya kibta nadama ya yi akan abin da ya ada baya to Allah ya nuna min cewa ya masa gafara shi ma albarkaci ne an masa gafara ba zai ma hailalan ba saboda dai albarkacin al'umman annabin to ga yi sun yi garigan arziki sun yi garigan arziki wani ya yi aya annabi yana zaune wani yaro ya zo gunsa yaron ya kusa mutane ya kusa mutane har gaban abubakar ya fice zo suka haɗa gwiwa da annabi sai annabi ya ce abubakar ka san yaron nan ya ce a ya ce yanzu dai a duniya ba mai mun salati irin yadda gaga ya haɗa gwiwa da ni ya ce a lahira haka zai zai zauna a gabana ko taron mutum dubu nawa ne sai ya keta ya zo gabana saboda ba mai mun salati irin haka annabi ya faɗa kansa shi to mi wa Allah godiya eh al'umman annabi muna da wata alfarma wanda wani alfarman ka san shi wani alfarman baka sani ba kullum sai dai kaga an maka shi sai da ma alfarma Allah mun gode maka al'umman annabi ya je bako zai mutu a wani gari a bakunta ya je wani gari zai mutu to in dai ya je garin ba wanda ya sani ya kalli gabar ya kalli yamma ya kalli arewa ya kalli kudu to sai Allah ya ce da mala'iku wannan bai san kowa ba a garin nan duk zunubinsa da ya ku gafarta masa shi yasa mutuwan bakunta yake da daɗi idan kuma haka ya mutu Allah ya an masa gafara dan aljanna eh bakunta mutuwan bakunta ya fi komai daɗi in da Allah ya ɗora ma jinya ba wanda ka sani Allah ya karɓi ranka a dalilin ba wanda ka sani sai Allah ya ma gafara al'umma nan ne kaɗai take da wannan sauran al'umma ba su da wannan mu al'umman da Allah ya yi mu Allah ya ba mu komai jama'a ka taɓa ganin al'umman da zai yanka kaza ya ci ya zauna lafiya ka ci rago ka zauna lafiya ka ci saniya ka zauna lafiya sai al'umman annabi in ka kalli saniyar bari ka jabin da baka sani kalli sa ɗaya dan biyan bukatan ka sai ka yanka ka ci yanzu kana ga ba dan addini ba ma zai yi in rai fa ka san ka fa salwantar da rai yana tsaye ka duba girman saniyar ka duba riƙansa da yadda yake amma layya sai ka kwantar da shi shine adam shine adam ka yanka ka zare ran mutum ka zama silafa kuma a baka wanda ya kamata fa in an juya abin ma kamar zunubi ya kamata aka ɗauka amma albarkacin annaba in ka yanka sa yana yana nihi yana da yi iya jinin da yake zuba haka ladan ka yi eh al'umman dan kana so sai kai kadai ka cinye sa Allah ya yarda ranan layya in ka sa sa a gaba ka so ya sa in ma ta cinye za ka fara sai ka ci bai kamata in nama ne ma bai kamata mu ci dawul biyu ko uku ba to amma za su kutun sai ka ci kayan ba mai ce maka ne layya ne al'umman nan muwa kai wannan alfarma sauran al'umma ina suka samu wannan alfarma al'umman da in sallah ya zo mu sa kaya mai tsada ka hau mota ka sa riga ka sa wando da 'ya'yanka ku je ziyara wannan ziyaran da turaren a matsayin addini yake kuma al'umman da idan ka je gida ka ce ina kayan miya ka ce babu ɓacin ran mu ma mu a matsayin addini yake ɓacin ran ka fa a matsayin addini in kana tafiya za ga gona kaya ya soke ka fiya kan kare ma zunubin ka duka kaya ya soke ka a matsayin addini yake idan za ka hau doki ka ajiye doki a gidanka in yayi kayi ka kwaye sadaka ne kuma idan kana shafan dokin duk gahin da ka bi ka shafa ya zama addini a matsayin lada yake kuma ka shafa nawazi kairu ila yawmil qiyamah kana shafa kan dokin an baka lada idan bukata ya ka daure dokin zaka je wani guri ka je ka dawo a lada yake al'umman da za mu je masallaci a lada kuma akan kare mana zunubi zuwan ka masallaci addini da'awanka addini wace al'umma ce ta samu wannan sai mu fa shi yasa shedan yake hana mutane zuwa masallaci kar ku yarda in gidanka yana nesa da masallaci ka fi kowa lada tal tal tal ka taka in kai taku ɗaya lada hamsin in kai wannan an kankare zunubi hamsin eh karka yadda mutanen wasu unguwa sun zo madina suka ce ya rasulullahi gidanmu yana nesa da masallaci me zai sa mu kauron mu zo kusa da kai annabi ya ce ku zauna a nesa ai in kuna nesa ya fi lada duk takun da za ku yi na dama lada hamsin na hagu zunubi hamsin ake kankare muku to ba wata al'umma da ta samu wannan sai al'umman manzan Allah al'umman da idan farjan ka yayi tsawo ka yanke shi a baka lada in in in ka yanke farje fa lada ne addini ne to in an ce kar ka yanke mai dole ka yanke ko al'umman da idan an aske ma kai duk gahin da wanzami ya taba ma Allah da Allah zai baka wannan an barka ma dole sai aka aske kan nan al'umman da muka yi kaciya sunna ne na annabi wannan an barka ma arne ma sai yayi kaciyan nan shi da baya zan lada ma dole sai yayi kaciya al'umman da ran juma'a za mu je sallah mu yi wanka wannan wankan na juma'a gaba ɗaya zunubin da muka ɗauka na sati ya zube sai wani juma'a kuma an barka dolan ka ma sai kayi wanka ai kuna gani arnawa ma suna sayan kayan wankan ko eh suna sayan kayan wanka kala kala yanzu an ci gaba menene ne kayan wankan da ake ne yanzu eh shaya kai wannan kai a ƙauye kai baka san jacuzzi ba jacuzzi ake yayi yanzu miliyan uku ne ɗakin wanka jacuzzi eh mana jacuzzi malam in kai ga kaman kai guduwa za ka yi sunansa jacuzzi ka je kai kallon akwai karami akwai babba malam kai ga ɗakin da jakubin yake na gilin ɗin yake na shiga za ka yi alaran mu kana shiga yi kenan in an danna malam za a ga ruwa da sabulu ya fito kore shar ko ko ko ko ko ko ko ko yi zai ma wankan fa shi zai ma wanka cu cu ta ko ina ruwa daga nan an danna ruwan sai ya zama ta sai ya zama fari sai ya zama kore yi ne jakuli kana kwanciya ciki malam nan kuma ga rediyon ka ajiye ga ɗan talabijin kana kallon labarai nan kuma ana ma labarai da rediyo yi ne jakuli nan kuma an bugo waya kin rufe ka dauka kana wanka rana kana daga waya sama ka ji kafiri eh an ga ga dakin wankan to in baka sa ba wallahi in dai karfe 12 kai ga ka fito sai karfe 2 Allah ba za ka iya fita ba in ka danna nan fa in ka danna nan ruwan zafi ne zai zo rim in ka sake danna nan ba da zafin yadda kake so zai ma in kuma zamanin zafi ne ka danna nan ruwan sanyi ruwan sanyi sayi yanda ka san kankarewa zaka yaka zaka ji kuma ruwan ne wannan ruwan da kake cikin ruwan zai zo da gudu kamar zai gudu da kai kuma ya shiga da kai wani gu kullum ta ko ina na'ura yana turo ruwa ta ta ta ta ta in aka wanke kan ka sa sabulu ka sa sabulu shi zai sa ma sabulun man kana so ya goggoge ka an jima kuma aka danna wani wuri kullum danna danne da in ka danna haka shikenan in kuma automatically ka danna shikenan shikenan jakulu shi zai sa ma sabulun ya ma wanka an jima ya daure ka saran in ka tana ɗakin wankan bakinka minti ɗaya kana miƙa kanka a kwano guri ba sai an kurna ba shu sai busar da kai kai yau shi ne jacuzzi ni a ƙauye muke amma muna zo muna ɗan ma'amala da 'yan maraya ya sa muka sani eh to yanzu ka ji wayannan ɗakin wanka ne kurin ma eh arne yana yin wannan hima idan ya ji daɗin kansa to mu wankan addini ne wanda ya kai miliyan goma ya ko miliyan biyar ya yi wannan to ranar juma'a an kai wanka duk zunubin ka Allah ya ɗauke maka in ba ka yi ba ma dan duniya wanda yake kuɗi ma yanzu sai ya sai wannan ma ya ɓata kuɗin ka banza to saboda haka mu yi wa Allah godiya eh wannan ran juma'a mu yi wanka addini in an ce kar ka yi ma ba sai ka yi ba wanka kyamta ido ba da budewa matsayin addini yake ba in kana kallon littafi kallon addini ne in kana bi da hannu hannun addini ne in kana karatu bakin addini ne ba al'umman da ya samu wannan gara ba sai mu kuma Allah ya ba mu daren lailatul qadar wanda da al'umma sun nema ba samu ba Allah ya ba mu watan lamarana mu muke da lamarana mu muke da lailatul qadar mu kadai Allah ya ba wannan Allah ya ba mu mu ci ganima sauran al'umma ba samu damar cin ganima ba Allah bai yarda ba Allah ya ba mu kasaro mu rage sallah wayancan al'umma ba samu kasaro ba mu Allah ya ba ladan wankan janaba fiye da na kowane mutum wanda su wayancan ba samu wannan ba Allah ya ba mu taimama al'umman da suka fice ba a ba su dama su yi taimama ba dole sai dai alwalan amma mu mun rasa ma yi taimama Allah ya yarda da wannan bayan wannan duk wani haddi haddi na addini Allah ya sassauke mana shi mun samu sauki idan arne ya kai kafir musulmi in ya kai kafiri saboda daraja mu mu ba a kashe mu ba yadda za a yi musulmi ya kai kafiri ya kai musulmi saboda wancan najasa ne kisan kai ba kai amma sai a ce kai musulmi ne ba za a kai kawai sai dai a san hanyar da za a yi Allah ya mana wannan damar jama'a kuma Allah ya yarda in muna son yar kirista eh tana zuwa coci ta maka ka aura amma su kirista kar su aure namu nan me aka yi yanzu ku gane mu mu aure nasu su kuma kar su aure namu wanda iyalinka addini ne wanda ko al'umma ba sai su samu wannan alfarman ba mu muke da wannan daraja mu Allah yayi wa gata wanda ba irinsa ku duba yadda ake mana ruwa da damuna in an mana ruwa noma da muke in gumin ka ya fada noma a lada yake hatsin lada ne noman lada ne mun zo zaka mu ba wa Allah din mu da muka bayar Allah ya ce ba cinyewa zai ba zai ajiye mana ya linka ya linka ya linka sau miliyan a lahira ko mu je mu tadda kama ɗayan da muka bayar ba mun bayar gaba ɗaya ba za a mayar mana ɗayan wancan tara mu yi amfani da yi kaga ma ba wanda aka karɓa shi shi ɗayan ma an mayar taran ma kuma namu ne sauran al'umma sun yi sai su samu haka ba su da wannan daman to sannan kuma abin da zai baka mamaki idan ka ta ibadar zakan ba ce ka je ka bai wanda baka sani ba a garinku a garin naku ma a unguwarku ka gani a unguwarku ka dau abu ka bayar ai sai da zumunci ne a unguwarku ka dau abu ka bayar ai karin daraja ne ka bayar a unguwarku ka bayar a garinku ga darajar ka yana karuwa kuma ga yi Allah kai wa aiki kuma Allah nan da ya zubar maka da ruwa baka biya kuɗin ruwa ba baka biya kuɗin taki ba gun Allah ruwan da takin sa yake sauka ka yi noma in ka yi noma riba kan riba ciyawan noman ka nome ka kai wa dabbobinka amfanin gonan karan ka yi gida da yi amfanin ka caza ƙaiƙayin ka yi aikin gini da yi ƙaiƙayin ka ɗauka kai abin da kake so ka kai taki bayan nan sannan hatsin kansa ka caza in ka caza dusan ka yi kiwon dabba da yi shi ma hatsin ka ɗauka ka ci Allah ba wanda kuka ba wa Allah in ma mun bayi to mayar mana Allah yake kuma me yasa aka mana haka aka ce a fada muna da mai alfarma muna da Allah sallallahu alaihi wa sallama
muna da mai fada a ji a fada Allah ya mana wannan da ana wa in ta'udu ni'matan lahi la tuhuzuha da za mu kididdiga Allah yayi kaza yayi kaza wallahi ba zai kirgu ba to ya kamata jama'a mu dinga tuna manzon Allah eh mu dinga ganin darajar manzon Allah kuma Allah ya ba mu dama bayan mun gama karatu mu samu kuɗi mai kyau a jiya fiye da tattaba yadda muka saba a zo a fada da addini wannan littafin ma a sai hidewa mu sai iyanatul muta'allim saboda koyon larabci a sai arba'una hadisi yan islamiyya daidai wanda su iya karatu mu ba su da ta'allim duk wanda su iya karatu akan addini yaran mu dan su fita a jahilci duk wanda suka zo din nan a dan taimaka musu nan ko mu bude karatun mu muna yi muna yi in ma azumi ne yazo ko sun mu ni dai muka ya isa a bada karatun ilimi in maulidi yazo da ma mu kullun a maulidi muke mun maulidin mu ba na yau ne ko gobe ba kullun a maulidi muke in ka zo kuka da abu ka bar garin ku sai ka ji canjin yanayi waiza ya canza eh za ka ji kuma ka samu nutsuwa annaba aka rike sai ka ji kaman ba wanda bai sani har mamaki yake ce wai yaya haka ina ainan ba komai muna gonar manzon Allah in muka yi nan bangaren yana na nan kuma yayi kore mu cira a nan mu cira a nan mu cira a nan da mu da ku gahi nan Allah yana nuna baiwansa to mu yi wa Allah godiya Allah ya ta kawo alkhairi eh mu dinga ciyar da bayan Allah cikin hanya mafi sauki mu yi wa musulunci aiki duk mutumin da yake kaunan annabi kaji kana san ba dan komai ba saboda san da yake wa annabi to idan kai haka wallahi kai wa musulunci aiki da mu da ku Allah ya gama ma gaban manzon Allah to malam sai baiti na gaba na'am فأكرم بها من أمة أحمدية به قد هباها الله حسن المؤاملة fa akarin bihi kage an girmama da shi min ummati ahmadiyya wannan al'umma na annabi muhammad bi da ne kada ba wallahu wanda Allah madaukakin sarki sai husnul mu'amala mafi kyan mu'amala saboda mu'amala mu mu'amala ce kyakkyawa yasa duk lokacin da musulmi ya ga musulmi eh ba sannu zaka ji ka ce assalamu alaikum yace amin wa alaikum assalam kuma kai da hi ku yi haka in dai kun haɗa hannu da mutum inda akwai wani gillu kuna cirewa Allah ya cire muku eh a dinga musabiya in malami ne ma ka zo baki sun zo ma ziyara ku haɗa hannu ku gaisa in mutum ya miƙo kansa ka taɓa in mutum ya miƙo hannu ku gaisa ku gaisa sannuwa ne lafiya ya ya gajiya ya ji daɗi musabiya ake kana dinga ma gaisan da ake wa sarakuna na ranka ya dare ana haka baka ba mutum hannu ka ba da hannun ku gaisa annaban suna gaisa da mutum ya rike hannunka sai dai kai ka gaji ka saki hannunsa haka ake eh mu'amala ce cikin daɗi eh in wani abu ya faru na suna a gidan mutum mu zo kowar masallaci mu taru a yi sunansa a rada ɗansa suna wannan taruwan sunan ta ya ɗansa murna idan wani abu ne na mutuwa ya faru da mutum mu je mu taru mu je mu nuna mu ma jimamin mu shine mu'amalar da musulunci take nuna ba sannan kuma in za mu yi sallah mu shiga masallaci in an shiga masallaci a sa liman a gaba kowa yana baya tafiyar ya zama akwai shugabanci dama in kai bako ne aka yi sallah abin da yasa kaga liman shi kare Allahu akbar an yi sallah ka galle sai ka zo gunsu alaga ta mana lafiya lafiya ya gaji ga bukatar da ya kawo ne saboda daga gani liman yana gaba ka san shugaba to haka yake in babu kuma sai a sa na'ibin liman ya zama shugaba haka mu'amalar mu take tafiya komai da bin na gaba ake tafi karwa sannan kuma idan wani ya ji ciwo a musulmi ko aka yi wani hadari kar ka yadda ka ce wai ba ruwana yanzu wannan wayan duk ku bari yanzu idan wani da wani suka yi hadari ai na tsaya yan sanda za su kama ni ba ruwanka musulmin musulmin ka ce yan sanda za su kama ka ai gwada daure ka akan wannan cetara ba ruwanka ai amma yanzu jama'ar annabi abin da ya kai yadda ya kai sai mutane sun yi hadari kaga wani yana lalaman waya ni wannan anya za su zahira mutum da mutum a yi hadari a mota ga jini a kwance kana lalama waya wannan rai rabon yanzu kai to Allah ya hirye mutane amma musulmi dai duk inda ko ga an yi hadari to ba fata ake ba ka yi kokari ka yi iya karfinka inda wani asibiti yanzu za a kai ka dai kai asibitin ko ba kuɗi dai ko asibitin ma ka kai in asibitin ma ka kai fa ni ma in ba wannan ka ce jama'a ku zo an yi hadari ka kirawo jama'a a zuwa ceci wannan mutum amma mutum ya mutu ka lalami kuɗinsa ka ɗauka ko mutum ya galabaita ka ɗau wayansa ko ka ɗau wani abinsa wai kai ka ce kai musulmi ne to mu a mu'amalar mu ba wannan a mu'amalar musulunci ba wannan musulmi jimamin wannan abin bai faru ba kuma ka koma har ka ce mutum nan zaka ɗau wani wayan ka je tambaya nake in ka je gun Allah me zaka ce da Allah ceto ka zo ko sata ka zo na za ka gaya Allah kuma inda ya jefa nan za ka yadda yake karban bakoncin sa ka za a karɓi bakoncin ka to bai kamata musulmi duk masu irin wannan a daina duk wanda Allah ya sa garin su yana bakin kwalta to ku yi kokari ku sa zuciyar ku imani har addu'a wai wani yake Allah ya kawo hadari Allah ya kawo samu kuɗi kurin kullun ka dinga kanka mummunan addu'a to wala yi kuma karu sayyi wala bi ahli al'umman annabi babu wannan irin wannan da a kiyaye su al'umman annabi ana zaune wani ya jefar da waya ko cocila har amman kana da kokari ba har ka boye kai mutane ma suna da kokari har ka boye wayan wani ko cocilan wani karshen ma kuma kai gardi ne yanzu in kana karanta qur'ani zaka iya qur'ani yana alala na tallahi alal kadhibi azariq wa zariqat faqadu aydihuma qur'ani yana yanke barawa hannu kai kuma kana karanta shi to kuma ka ɗauka ya yanzu karatun nan zai yoyu to duk gardin da ya zo neman karatu wallahi in dai gardi ne ko sarbin mutum ka sace kana karatu kar ka yi tsammanin za ka zama malami don wallahi ran da ka zama malami za ka yi nadaman da ba irin a to ka dawo ma yana ina mutum an yi taro an baje yi mana duk lokacin da wani ya fito da tarbi za ka yi mamaki yi mana kuma Allah ya zaka mai irin ajiyan nan ne sai ɗanka ya fito da carbin shekara ahirin kuna gardanta kasa ta kai baba wannan carbin da kyau wannan yana da kyau baba ya za ka ce sai aka yi ai ga karatun naka nan gaba kuma ka tayi kai dai a zuciyanka akwai abin da kai ji kai barawa duk mutumin da ya zo gurin karatu mutum ko miliyan ya jefar ba ruwanka da kayan wani ne zai maka kai da Allah ya mai da kai almajiri ya mai da kai malami ka zo Allah yana ce da kai yana shayar da kai ka ɗau kayan wani ne za ka yi da shi shi wani ma me zai baka bare kayansa ina ruwanka kar ka yadda in mutum ya ɗau naka kuma nauyi ya sauke ma amma kar ka yadda ka saci kayan wani duk wanda ya saci kaya wallahi ran da ya girma nadamar ba karama ba ce wallahi ina tabbatar ma nadamar yadda za ka tadda ita tayyaba sai ka ta danna daman da a duniya baka tsammanin to yo kai malami ne kai kuma ka riga ka yi shi kuma mutumin nan baka san garin su ba in ka ce ka tuba ma to ai kana nan har aka ja wannan lokacin ka ki yarda ai bayan ka bar garin shekaran ka nawa to har ku dinga dauke wayan wani a jaka ko wani abu kuma abin da ya ba mamaki ma ni yanzu har gaba na faduwa yake yo wani zai ce an ce min wani ya saci qur'ani ni ni wallahi gaba na faɗo mutum ya sashi qur'ani wai wannan wani irin mutum ne da abun aje a ganye ne wallahi zan je ganye ka sashi qur'ani kai baka da hankali abin da an yi sata me ake sawa to hiya wai amma ba wannan ba za a sa masa qur'ani ba ko yawwa ai ba ai abin kunya wanda dai dau qur'ani dai wallahi ba abin da zaka sa masa yau to me zaka sa masa in ka ce a sa qur'ani bai qur'ani bai dauka qur'ani bai dauka to irin wannan saboda nan gurin garada ne shi yasa muke gaya mu eh kar mutum ya saci allo duk Allah duk Allah kar mutum ya saci qur'ani kar mutum ya taba kayan wani lamarin ba daɗi duk wanda ka kai masa ba daidai ba in yana duniya kana duniya ne ya biyansa Allah gahurur rahimun ne to aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum za mu tsaya iya nan ko mu fassara ƙarshen baitin bane bi kada habahu Allah ko husnul mu'amala yini ana so a yi kyakkyawar mu'amala eh mu koyi halin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to za mu tsaya iya nan za mu je gobe ba sai yi ba ai ba za ka ji a farkon annabi an fara guggutsu da kayan mu ne akwai wasu bayan Allah da suka